إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar sake haɗuwarmu a markaz ahadu suna da jama'a wanda ke karka da birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata tara ne yau ne yau ne tara tara ga wata na jima'ad al'ula hijira shekara 440 daidai wanda ya dace da sha biyar ga watan daya shekara 2019 insha Allah za mu ci gaba da karatun littafin alwaji fi fiƙe sunnatu wal kitab al-aziz yau insha Allah za mu yi darasi na 162 darasi na 162 za mu tashi ital ahadul bagai ital ahadul bagai to kenan yakar yan ta'adda ko yan tawaye wujubin nasabar khalifatul nas magana ta farko dai don kullum kahin magana yaƙi ko jihadi iya buƙatar shugaba ba ba yin kara zaba haka nan kurin kowa ya doki takobi ko bindiga shirya yaƙi kurin an ta jihadi ne ya buƙatar jagora na musulmi wanda kenan jama'a ta ɗoka ta sa gaba a matsayin jagoranta kayan a yaƙi 'yan ta'addan ko 'yan tawayen ya ce da harko bayan magana cewa wajibi ne a sa halifa ga mutane sai ka ce ƙala Allah ta'ala wa iza ƙala rabu karin mala'ikaci inni ja'ilun fil ardi khalifa zuwa ƙarshen bayani Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mala'iku zan sa wani khalifa a saman ƙasa yadda ƙisa da tawakana ta tsakanin Allah subhanahu wa ta'ala da mala'iku na ya kawo wani aya kurin na magana Allah ya sanya khalifa a saman ƙasa sai yake cewa ƙala ƙurtubi imam ƙurtubi ke cewa ƙarƙashin wannan mas'ala ta khalifanci هذه الآية أصل في نسب إمام خليفة يسمع له ويطاع يتي وانا آية تجيغو تكهوى شوغبا khalifa wanda za a shurari magana shi kuma a mai biyayya litashtami'a bihi alkalima wa tanfuz bihi ahkamul khalifa yace dan a samu khalifa wanda za a shurari shi a mai biyayya dan kalmar al'umma ta haɗuri guda ba kara zama kowa kada na shi kada gaban shi kuma a samu zartar da hukuncin na khalifa shi tsira Allah kenan wala khilaf fi wujub zalik bain al umma wannan babu wani sabani tsakanin malamai na musulmi na wannan al'umma ta musulmi ba sabani haka wala bain al imma haka tsakanin wa'annan jagorori na al'umma su gabata illa ma ruwi an al asam rajulun min kibar mu'tazila ismu abubakar asam kenan shi iya da ra'ayi hatta a cikin mu'tazila ma shi iya da wannan ra'ayin na bai ra'ayin ya ga halifanci kurin idan an tsaye da sallah ya azumi ba ta bukatar halifa ko kuma shi ya ga duk da zahayin mu'tazila da kawarta mutane su iya ga shi iya gaba wani fa'ida ma kan jihadi kan yaƙi ko da an samu kowa sallah shi kenan shine kullun yake ga cewa ba buƙatar khalifa haisu kana an shari'ata asam wa iya laqabi al asam to shine yace wanda a shari'a ma dai kurma ne ma na bejin mai shari'a kaman kalma kaman ya ya kaman ya gaya magana kaman ya gaya magana ne sunan shi abubakar al asam yace to kuma haka ma ga shari'a ma kurma ne ana bai san ba shari'a وكذلك كل من قال بقوله haka duk mai magana irin magar cewa ba a bukatar khalifa shi ma kurman ne wattaba'ahu ala ra'ayi wa mazhabi ya mai biyayya kan ra'ayin shi da mazhabin shi yace wa daliluna dalilin da muka ce wajibi ayin khalifa cikin al'umma qaulullahi ta'ala inni ja'ilun fil ardi khalifa Allah ce zan sanya khalifa a kan kasa wa qauluhu ta'ala ya dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard Allah ya Dawud mun sanya khalifa a saman kasa duk wannan shi da hujjojin cewa tabbatar da khalifa a saman kasa wa qala ta'ala wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilu salihat la yakhlifu fil ard me yake cewa Allah ya alƙawari ga masu imani daga cikin ku suka aiki nagari la sakhalifannahum fil ard zai sa sa khalifa mamaya masu mai juna a saman kasa idan wannan yazo a sa wannan kambacin shaka أي يجعل منهم خلفاء إلى غير ذلك من الآية da dai wani ayoyi da ya kawo wannan wuri guda uku da kawo shawahid su ne ya ambata ya ce ma'ana waɗannan ayoyi ai ya ji alaminin kulafa Allah zai sanya halifofi cikin ƙasa ta ila gari zalika min ayi haka wasu ayoyi ma banda wannan muka ambato akwai wasu ayoyi ma da suke da maganar sa shugaba ko jagora na al'umma a saman ƙasa وأجمعت الصحابة على تقديم الصديق بعد اختلاف وقع بين المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة في التعيين في التعيين حتى قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير وأن أتي صحابي سن إجماعي على تقديم الصديق أكان قبات أبو بكر الصديق إذا من خليفة بايون منزل صلى الله عليه وسلم abubakar shi ne khalifa sahabbai suka taru aka tattauna ba da ikhtilafin ba da ikhtilaf bayan an samu lalle tattaunawa da sabani wa ya kamata a sa ayin dai kai ga tsakanin muhajirai da ansar ko ya ga shi ne majalisar su kamata cikin su kamata a yi wani su ce su ne yan gari su wani su ce a su kuma su ne manzan Allah ta akwai nasin da ya kawo halifanci iyakan ƙurashawa su ne jagorori mutaka cikin inda suna dare ko mutum bai zama cikin ƙurashawa ba ƙurashe kamata jagorancin wannan annabi ya wani magana su kuma a sasa ga su ne a tushen gari suka ba da gari aka yi wane ne aka samu ne tattauna kwarai da daga jijiyoyin wuya wanda dai karshe ya ce a wannan za mu ce wata fada ko runwa wata wurin shakatawa ta kabila banu sa'ida an aka samu na kwarai rigima ta zahi kwarai karshe dai har ta kai yin sabanin dan a san dole shi an samu khalifa ba ban haka kun kara da kun kwaje abin da gara kuma a sallah a ta azumi kun haka nan ba jagora he da ta kai abin ya zahi kowa ki saki ansar suka ce minna amir wa minkum amir tunda kun iya to yanzu kowa a yana a yana ansar a yana na muhajirin kowa ya rubuke kenan kowa shi kuma shi eh kowa yi shugaba a yana ansar duk abin ya kasa kowa ki bari to yanzu a tsaya a yana ansar a yana muhajirin shugabanni guda biyu wanda musulunci bai da shugaba biyu a musulunci ba magana biyu ɗaya yana ikon shugaba akwai sauran kun hayi naji da ta yi gurin ya ce bayan wannan tattaunawa fadafa'ahum abubakar wa umar wal muhajirun an zalik abubakar da umar da sauran muhajirai suka ture wannan ra'ayi na ayi shugaba biyu suka hujjarsu cewa inna al'araba la tadin illa li hadha al-hayy min quraish warawo lahum alkhabar fi dalik suka ci ai wannan wani tsari da Allah tsara kan shi annabi ya bugana ce wannan al'umma in ba ba quraishi ba mai jagorantar ta wannan halifanci kun cikin hakan quraishawa ke kuma suka musu ruwaya wadda ta bada wannan annabi ya wannan magana ta jagoranci khalifanci a cikin quraishawa bayan hujjoji tabbatattu فرجعوا واطاعوا لقريش don wani mai jayayya kan abun da magana bangaren ansar sai suka suka je ne rigimarsu tattauna wasu suka yi da'a ga sa jagora na cikin ƙorashawa shine abokar siddiq wannan shine abin da so ka maka na yanda abin ya zahi aka tattauna ba ta da ce man kowa ta shi kun kowa ja kowa ta sallah ta azumi kun sallah ta azumi kun za ta shahadi a gama ta yi amma yadda aka aka daga murya abin ya zahi dole da karshe idan samu jagora guda tukun ban dai abin zai haka wannan shine masala da yau yan shi'a suke yaudar mutane da wannan masala ta bata lokaci kai ba kai ba kai zaba ba baban ka bai zaban ko kanka wayan garin suka zaɓa abu ne tsakanin sabai aka yi zaɓe aka tattamna aka ta zaɓo ka yanzu ya kama wani magana ai kamata a zagi a ali aka zaɓa ali aka zaɓa wale kun yanzu baka shi fala kun kuma na wurin shi ka ba wannan mai sun yi ka shi alin kun iya dare ba tawaye ba gudu bai bar garin ko tawaye biyayya yi ne ko bai aka yi biyayya aka yi jihadi aka yi komai da shi aka ci gaba da rayuwa da shi haya ana mutum shiga wannan kama mai kuma za kama ganin a kamata ai wani kuma ta hira kuma ta fata lokaci ta siyasa ta banza mugun siyasa ta banza an shi shi kenan kullum sai kullum shi magana kullum halifanci alai kamata ba to yanzu kace Allah so ina ali yake so an kai rigima ina ali ne ta sa halifanci an ji an kare ba kamata ali yanzu kasa ali ko abin da ya zo ya huce kuma mutane baka cikin su sun kare kuma ko ya musu shaida sun shiga na domin su suka suka jagoranci duniyar ta musulmin gaba daya saka ta hayyau shi alim bai tawaye ba ba wanda ya tawaye cikin wannan al'arfi da gaba daya sai kun da gaza gaba ya kama rigima kun saka rigima da haya ne kun da hira wannan shirme ne mutane kun bata lokaci ne kun sakan ka cikin siyasa ta banza mara fa'ida a banza ka kafirce ma ga zagin sa abu ga umar ta har ta kai ga zagi a hankali abin ya kai da su ana da rubuta ake shi aka ce shi a farko ana ne kun shi a masu ra'ayin ganin a rika matasa libanci kun shi da akwai masu ra'ayin cikin malamai magabata ana da wannan ba shi shi a cikin malamai dizi ba na ne shi an tanzu ba a su a wajen su kamata suna ga a sa alin halifanci yan wani ra'ayi ne kurin haka abin ya taso haika irin yanzu kungiya daban-daban da masu kawo ta ma'abokacin ko macin ko su mangi gasar nan da iri-iri gasar nan akan abu nan dai a kakace so ka bayanin cewa an tattauna bayan tattaunawa neman dai jagora guda ake so ba a san biyu duk da san amince a biyun da aka tarfa tuta suka ce a dole guda za a yi haka dai yake ce falawaka na fardul imam ta gairu wajib inda har wajibcin yin shugaba ba wajibi ba ne lafi ƙwarashin wa lafi ƙairikin lama saƙat hadin munadara wa wani muhawara a alaiha da wannan tattauna da aka ta yi da muhawara inda aka tsakanin ƙwarashawa da muhajirai da aka asa kai aka tauna abun inda har ba wani abu da bai kai a taka wani abu ba da kan da abu ne mai muhimmanci a rawar musulmi sa khalifa yace wala qala qa'id da wani mai magana da ya ce ma innaha laysat bi wajibatin la fi quraish wala fi ghayrihim fama litanazukum wajhum wala fa'atin fi amr laysa bi wajibin da misali sai yace to kai me yasa kuke bata lokacin ku inda har khalifanci ba wajibi bane ba ko a quraysha ko wani qurayshawa to me ya kai wannan jayayya da aka yi ta yi kallon kowa san abin sanan ne in ka ce sa'i ba ta bin sa'ida kowa san abin da aka a cikin ta tarihi ne mai kware kuma shi da abu da yawa cikin wata da ba ta mai zagi aka yi kware man da ba ta daɗin wata fa'ida mun ta kawo ta makurin dan dai kurin ana so a sa shugaba guda kurin ta kai kware a rabu biyu abin da ya zai an kai an kusa rabuwa biyu dan kware su rike kurin su bai wasu sai da ga wani shi mai latikin asar kurin su bai wa shi ta kai aka ce to yanzu da kai fitina ne yanzu a sa guda kowa na shi duk za ka dace ba da ba bai wa hanyar guda kwanan ta wannan iya so kanta maka tabbacin muhimmancin yin shugaba khalifa cikin al'umma wanda zai jagoranci jagorancin al'umma samun zalake magana cewa idan aka waye gari babu irin wannan khalifa kowa ta ci barkatai ta ba magana da a kaje kashe wani a kawai ka wani kaje kashe wani kwanan kai ta kanka kai ta kanka kawai kai kashe wani kun hayaniya ce kan ake kun hayaniya ce kun Allah ka jagora guda ba haka nan ba kowa na cin na cin kowa na cin ban a ta cin juna inda ake da yanzu kowa ya nashi ya kawo ta wannan wannan kawo ta ka dan ka kawo ta shi ma zai kawo ta ka wannan bai maka ba misalin kaje Syria yau tun tashi an tashi sunna ce komai ana hukum jahidai al sunna jama'a haka aka ta wallahi kun wannan kungiyo ne he balle he tashi can shi he balle he an shiga wannan ya sa ya kashe shugaban amirin wannan ya ce ai amini ne an gane iya dan bayan wane ne kurin haka ake ta har zara na abin kasa magana ba duk asirin wallahi tashi guda da ƙida guda ce daga nan abin tashi amma kurin wannan ra'ayin kai gana gana kai wani ya gana shi ne har yau abin yana kasa roriya kuma ni malamai sun zama na malamai tun sun yi magana tun da ransu abin kayan kana wallahi Allah ka ɗauko karatun irin su albani irin su bin bas irin su ibn kana kan irin wannan ƙungiyoyin suke wakana a yau ya kace suna da abin wakana kai abin yanzu kita magana ka ba ka abin suka ta bayani ce hankali mutane hankali irin abu hankali irin wannan kungiya ɗaukar shugaban kungiyar ka shine aminu mu'minina an saba wannan kashe shi kamar da abin kuma suna ka abin wallahi masaru mota sai bayani ta abin yau shine aka ciki yau yakin cin juna kowa kashe wannan kowa kashe a rasa ma wane ne yanzu ma shugaban kowa ya ce ya aminu shi kuma a wuri guda kuma guda ba wai a ji a wannan da ba nan ga su gashi na Najeriya kwana sau na kuma shi ba sarau ba sarau sun wani ya ce shi wani kawuri ne aminu ne ba ka ga nan nan Najeriya sai ya wari ya ce wani shi ma dan Aminu ne ai kawuri ne yayi halkaci ne shi to haka za ta yi Allah ke yi yace summa inna as-siddiq radiyallahu anhu lamma hadratu al-wafa أحيد إلى عمر في الإمامة ولم يقل له أحد هذا أمر غير واجب علينا ولا عليك هكذا باين وانا تتمنى دا أكا يدن أصار خليفة هكا صديق abubakar siddiq radiyallahu anhu lokacin da ya zo ajali ya ga abu ya nisa shi ma ya yi ayyana wanda ya kamata shi zama khalifa wannan abin da ya yi walam ya kullahu ahadun haza amurin gairu wajib alaina wala alaika ba ce yanzu mai sa ka kanka hala wajen neman sa khalifa ka bari mu kowa ka kan shi amma ya ayyana ce gashi fadalla ala wujubi wannan ya kwanta cewa wajibi ne a yi khalifa a cikin al'umma وأنا ركن من أركان الدين كما خليفانتي iya daga cikin rukuni daga cikin jigo na addini alladhi bihi iqamul muslimin walhamdulillahi rabbil alamin kuma shine jagorancin tabbata musulmi da wannan hidashi da jagora makara zuwa kan an tayi da gurin babu ci gaba to yanzu yake magana wujubu da'atul imam wal amir wajibcin biyayya ga shugaba ko jagora don imam yana iya sa wani a wani aiki don saman kaza shine shugabanku akan aiki kaza akan tahiya kaza amiri kenan ana iya amiri ko a cikin halifa ya ce Allah ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul ulul amr minkum ya kuma su imani ku yi da'a ko ku yi biyayya ga Allah ku yi biyayya ga manzo na Allah sai ce wa ulul amri minkum haka da jagorori na ulul amr babban jagora a nan wanda yake na jagoranta al'umma shine magana kan kan samun ce mamdun sa halifa halifa shine babban jagora alƙashin halifa ana wani amiri wanda zai ta yi jagorancin ku kan wani aiki na musamman ya aiki da muhaddar mai iyaka mai lokaci ƙare kuma shi ma shiga layi shi dai na magana biyayya ta Allah biyayya ce mutalaka haka biyayya ga manzo Allah mutalaka ce amma aka ce wa ul ba ce wa tiu wa ulul minkum ba kun wa tiu Allah wa tiu rasula ya ka ce wa ulul amri minkum ba ce wa tiu kun a ita da ga jagorori tana rataye ga da'a ga Allah ga manzon Allah in sun yi da'a ga Allah ga manzon Allah shine jago su ne nan jigo abin in suka nan ake musu da'a na magana na samuto matsayin wajibcin musu in suka saba Allah manzon shi anan ba magana biyar saba da manzon shi na ya ce annabi ya ce ka ayi Allah ya ce ka shi ya ce ayi anan ba biyar kan wannan an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asa Allah ومن يطيع الامير فقد اطاعني ومن يعصي الامير فقد عصاني kana magana kenan ta jagora cikin karkashin shugaba babba abu hurairah ke ba labarin ruwayar da imam bukhari ya rutu muslim ya rutu da sauran wurin sunna da ibn majah ka imam nasa'i cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abu hurairah man ata'ani faqad ata'a Allah manzo Allah ce duk wanda ya mini biyayya to ya ma Allah da'a ne haka man asani faqad asalla wanda ya kuma saba mini Allah ya saba ma dan ni manzo na Allah wa man yati al-amira duk wanda ya yi da'a ga shugaba kayan da nasa saboda da'a ne nema bai yarda jago shugabanni wakili na ne ina sa shi kan wannan abu wa man ya asal amir dole saka ma kuma amiri fa gada asani ya saba mini ke muhimmancin bin wanda aka wakilta shine jagoran ka kan wani abu na musamman sai ruwaya ta imam bukhari ya rawaito muslim ya kawo haka irin su imam tirmidhi haka abu dawud haka da na sa sun suka magana bayan bukhari muslim sahabu sun sun kawo ruwaya abin da ke ruwaya wa ana abdullahi bin umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة عبد الله بن عمر كيتشوى من ظن الله صلى الله عليه وسلم ياتي على المرء المسلم السمع والطاعة أن أورا وكم متم مسلمي أن أورا مشي سوراري ga shugaban shi kuma mai biyayya wannan ya shurara ya yi biyayya fi ma a habba aukarya cikin abin da yake so ko ya ƙi ba he abin ya dace ra'ayinka ba dole ka yi da'a ga shugaba kana so ko ba ka so illa an yi umar bi ma'asiya sai inda ya umarnin saɓan Allah fa in umar bi ma'asiya fa la sama wala ta'a in yi umarni saɓan Allah a nan ba a mai shurare ko a mai ɗa ruwaya ta gaba ita mamma musulun ya rutu haka imam nasa'i wa ana abi huraira qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشتك ومكرهك وأثرة عليك abu da ke ban labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin cewa ya ce alaika sama wa ta'a an dora maka shurare ga shugaba da mai biyayya ta fi usrik wa yusrik cikin kumci da yalwa kana cikin yalwa wadata kana cikin talauci kai biyayya wa man shatika wa makaryak kana cikin kazar kazar nishadi ko kana cikin wata damuwa kun kai da'a wa asaratin alai ko da an hihi ya hihi ta kanshi a kanka sai ce ya bambanci ya ba su wani ya nasu wani amma su wani ba ba mu ba wa an wa'il bin hujur shi ma dai ruwaya ce da ma musu na rutun ka imam tirmidhi wa an wa'il bin hujur qal سأل سلمة بن يزيد الجعفي جعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا سأل سلمة بن يزيد الجوعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله في الثانية وفي الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس فقال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليه ما حملوا وعليكم ما حملتم وقال ابن هجر كبار اللابار الشوى سلمة بن زيد الجعفي يا تنبي من صلى الله عليه وسلم يتي يا النبي الله سلام أرأيت إن قامت علينا أمراء كمان labari ya rasulullah in aka tseda mana aka sanya musu jagorori wanda ya sa'aluna haqqahum suna tambaya mu mu bada haƙƙin haƙƙinsu da yake kanmu amma waye muna unana haƙƙana mu haƙƙin da yake kanmu ba sa ba mu an haka ta wakana ya rasulullah ya zami kenan tawa zami mai zami da na zami ya ce fama ta amuru wani irin umarni za ka mana in wannan abin ya wakana ba'ar da annabi kawo da kai tambaya ce mushkila ya kawo da kai ya komo ta nan ya rasulullah me za ka ce ina samun shugabanni wanda suna tambaye mu haƙƙinsu mu musu ba mu namu ya zami ya su da annabi kawo da kai ai bai ji ba ya komo yadda su uku sai a nan ash'as bin qais sai ya ci kula ya huzgo mutum shi na tambaye shi mutum ya huzgo shi ta kai gama bai kawo shi ka huzgo shi na nan ya kallo ya janyo shi aka ce maka asma ku yi da kun ku ku shi ku biya kun me zaka ban gaba da kun ku kina da kuna kun biya zaka isma wa atiu kai ku shurara ku yi biyayya fa innama alaikum amin fa innama alaihi ma humidu su yaunin da aka dora musu Allah da tabe su kuma alaikum mahmud ku kuma abin da yake kan ku yi ka dora muku na biyayya kenan koyi na shi ku Allah ku biyayya gare su ku sabike abin da yake kan ku kuma su ma su ta shawa in ka dora musu koyi na shi kada kun biyayya naka eh ku haka ko annabi zai kira annabi kenan annabi kenan ya tabbatar da wannan bayanin ashi asbin kas wata ruwa ya kawo wannan ruwa lafazin da yake ba da wannan ma'ana kenan anan dai magana wajibcin biyayya sai ga lafazin hadisi marfu idan wancan ya kace shi asalin kasi ne ya kawo ruwaya ta Abdullah bin Mas'ud yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tamam ruwaya man bukhari da muslim ya rubuta manzana sallallahu alaihi wasallam yace innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha qalu ya rasulullah kayfa ta'muru man adraka dhalika minna qala تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم عبد الله بن مسعود yake cewa manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce innaha satakunu ba'di athar bayana za a samu son kai na shugabanni za a yi za a samu asara hihi da kai inda aksar shugabanni suna yi shi kama din shi zai more ibada nashi ibada kusanci hana nan wani haka dai za a samu zahihi da kai ko san kai wa umurun tunkiruna har ma da wasu al'amurra wanda ku abu ne marasa kyau za ku inkarin su daga shugabannin kuma jin haka sai suka ce ya manzan ya rasu da ya manzan Allah kaifa ta'amuru man adara kadhalika minna to wani abin iya wakana na san kai na shugabanni in ya wakana wani irin umarni kama na abin in ya zo mai zami ya ce tu'addunar haƙƙan ladi alaiku ku ba da haƙƙi wanda yake kan kaji kai naka ka ba da na biyayya wata sa'alunan lahalladi lakum ku roƙi allah ya saka muku haƙƙinku ka gani akwai rigiwa na su kaga babu babu ne ba zanga-zanga mai daba wannan akwai ruwaya ta shahara ta umar bin khattab radiyallahu anhu ya zo yana hudu ba ya ce isma'u wa di'u sai salman ya tashi ci wallahi la nasan wala nati wallahi ba ma biyayya ba ma ba ma shuranka me aka yi ya ce abinda ya sa saboda an kawo kaya an raba an raba guda guda guda zane guda guda guda guda man gabi a jikinka ya ce a nan ai da aka raba ne abdullahi ɗan shi ya ba shi na wajen shi ya ƙara ya biyu wannan suna kawo ta 'yan gwagwarmaya a yi tawaye ga shugabanni suna kawo wannan ruwaya da hujjar mai ture duk wani maganganun kenan shugaba in ya zalunci ba mai da dole a tawaye suke karuwaye ruwa ba ta danganci la ta sarwa ba ta danganta ba ba ta danganci na ta ne nan da yan wata ne guda da kai wata guda wani malamin gari abokina da abokina algeria irin wannan ruwaya sai ya turo min ita duk da mana sa kan ganar ruwaya na mai da mai gaba dai shi da kanshi bincike da ya komo abu da yawa na inda aka yi magana kan rashin ingancin ruwaya da masu kawo ta suna yada cikin mutane tana suna kawo ta da hujja irin an bore ne amma ruwa sama ta inganci bangaren ruwaya ba ta inganci ruwaya amma ta shahara a bakin mutane kuma da kaza ta kuma suna bude kowa ga tawaye da shugaba to inganta ba wannan shine abin da inganta manzo Allah bai ce ba kai tawaye dan shugaba ya dauki biya ba ga daya ita wajen tana kawo in shi kudi da ga amma tuhuma da an tuhumi shugaban cin kudi a da waya a tare bala'i idan da ta tabbata to tabbata ba kuma wannan kuma wancan ma ta tabbata hadisi sahabi ne yana kuskure in ma ta tabbata sahabi ne shi ga abin da manzo Allah ya ce ai ko kaddara ta tabbata za a hujja ita kudi wanda za a hujja da manzo Allah ya bayani kenan ko da ya tasarrufin sahabi ne iya kuskure ba ba annabi ne ba na kuskure ko da ya tabbata ruwa ta tabbata ba tabbata ma balle ma ta zo ta ci karo da irin wannan ruwayoyi na manzana ta ku yi haƙuri ku roƙi Allah ko ba da naku wata mukiya ko kuma naku suka suka cinye Allah saka muku kurin azama layya ka dole kan da kai musulunci bai san zuba jini bai san bai san rigima ba san banna ba san zuba jini haka na kurin ba da gankan duniya saboda jaka ɗari a kashe a kashe miliyan ɗari haka ce yanzu sai suka iya kashe a kashe miliyan ɗari a kashe miliyan ɗari to inda ka rusa gidajen wannan dibe libya dibe syria kuma duka ba hujja kuma ba bana duka bana addini ba ya ci kaza ya kashe ya ci kuɗi ya aje kuɗi na ne kurin kurin ba haka ne ba ga tai da aka rusa ado ma aka rusa gidajen nan shekaru dubanne ga sanan sai mutum ya kalla zai abin wanda san abin zai baka abin zai baka takeici Allah Allah shaida da umma yace yanzu duk ga wannan ruwaya da muka karanta man bukhari ya muslim ya rawaito da wani ashabu sunan abu dawud tin bin sa'ib bin majah sun kawo سي وعن عوف بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خياركم أئمتكم خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة لا ما أقاموا فيكم الصلاة لا ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يد, يد من داعة قاجي لا شيء دم وأنه واتت إمام مسلم أوف بن مالك بان لابارن تشيوه na ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana cewa khiyaru aimatukum hiyayin zaɓaɓɓun shugabanninku na ƙwarai alladin tuhibbu na hamuwa hibbu na kuma su na ƙwarai abin yabo wanda suna son ku kuna kowa son kowa ba ba lai tsakaninku kuna son suna son ku wato salluna alaimu salluna alaikum suna muku addu'a kuna musu addu'a ko ya ma addu'a ta alkhairi tsakanin mabiyi da shugaba kowa na ma kowa addu'a ta alkhairi wa shuraru aymatukum miyagun shugabanninku alladhin tubghiduna wa yubghidunakum wanda kuke kin su busan ku kenan kowa zan kowa wanda ku kunna kin su sakin ku wa tal'anunahum wa la'anukum ku ku tsina ku su tsina mu ko tsina kowa ku ku tsina mu su tsina mu kowa ya zagin kowa ko ta kida su kowa ya tsina mu kowa kaga wannan kaga wannan kaga wannan siffa ce ta miyagun shugabanni tun za a nan sahabai sun ji wa'in nan shugabanni na kwarai da na banza tun tambayar da suke wa'in nan mutanen banzai ko su na banza ko ba a san su san ana tsina ma juna su kin wannan sace ya manzan Allah afala nunabidhum ba za mu ba za mu huto ba mana mu su huto na huto ba za ba za mu yake su ba shi magana kenan tunda da banza ne ya su kenan ba za mu yake su ba idan mu ture su ai juyin mulki an abin ya zo inda zalika sallah ya ce la ma qamu matuka sun tsare sallah la ma qamu fikum salah matuka sun tsare sallah suna musulmi kenan wannan zalimcin bannan su ba ta sa ku yi mulki ba hujja a yi mulki don wannan su sai ka ce ala man waliya alaihi walid bayan annabi ya ci hankalinsu bayan wannan magana da ya musu a'a a'a matuka suna sallah ya ce duk wanda wani shugaba ya shugabance shi fara'ahu ya a ti sha'amin wasu dala kaga shugaban iya ya yi saban Allah ka juwa wata abu kasar musulunci kaga shugaban na ka iya saban Allah kai mabi fali ya kara ma ya ti wasu dala kai ka kyamaci abin da ke saban Allah ba ka so abin zai dame ka amma wala yanzu ya an da min ta'a kakai ta wayi ka ci bari min biyar da sabon Allah wannan wani kai kai cika min bayani kai cika min ba diti ba wannan wannan ke wannan ruwaya kun sun inganta kuma da mun ingancin ruwaya bukhari ko muslim kakai ta wayi ba dama kai ta wayi kullun ka bishi mun sabon wannan sabon Allah sabon Allah ya nabi ya sabon Allah in wannan kowai inda ariya ta abuja kana to ko da wannan kadan kan babu su don da ka ce matsalci ne ko yayi kaza kaza kun ya ce kun ko ko ka ce malaman sarakuna ne haka suka suka suka bata manin malamai ya ce malaman sai kuma kyale su kun shirme suke da ba su kai ba shuraren me waye waye magana duk da haka aka bata aka bata al'umma aka bata shugabanni gaba daya ba shi ba shi ba ko daya bin ba a ce na hukuma ne albani a ce mamurci ne duka ba wani malamin da zai a yau wanda wanda suke aiki da shi ko don ha musu ko kuma musu fasa mutsayi zai ta wace gora har kur kana zarku iska ko ka bi iska sama waye man kai bi kurin haka na zabi wannan zai cin Allah rubu wannan zaman Allah wani shi wallahi Allah shi Allah shi da al'umma kuma tsala wallahi kware duk abubuwan gaga kan mahusu kuma duk abin da ka haka nan su masu magana ne an ba an ce mutanen banza ne ba malamin kike bane ba sai ka sakon wani dikin Allah shi raitu assalamu alaikum wa alaikum salam ya za a gama wannan waya ta baya da ce illa an yi hankulan ga asiyatu la sama fala kai ba an yace a shi wannan shi ne ya zaɓa Allah na kuma naka ce ba mai biyayya inda kai ce ka zaɓa ma Allah shi nan ba mai da kan saɓa ma Allah shi ne bambancin ba wannan shi ya saɓa amma kai ce kai wannan kuma nan ba biyayya in kai ce kai amana ne nan shi ne ya saɓa ma Allah shi na ce a nan kenan dole ka mai biyayya akan matsayin shugaba ne wani saɓan shi shawa hala Allah raba ku da shi to yanzu ga bayani wannan bayanin da muka yi na maganar shugaba muna zan hukumance muna cikin magana ta shugaba a musulunci tsari da musulunci ya yi shi muke magana wani abin iya biyowa baya akan shugaba da musulunci tsara yanzu da muka bayani manin imamun lazi ta jibo ta'atu wani irin shugaba ne ake magana wajibi kame da'a قال في منار السبيل وكل من ثبتت إمامته حرم الخروج عليه وقتاله سواء ثبتت بإجماع المسلمين عليه كإمامة أبي بكر الصديق أو بأحد الإمام الذي قبله إليه كأحد أبي بكر إلى عمر رضي الله عنهما أو باجتهاد أهل الحق أهل الحل والعقد لأن عمر جعل أمر الإمامة شورى بين ستة من الصحابة فوقع الاتفاق على عثمان رضي الله عنه أو بقهره للناس حتى أذعنوا له ودعوه إماما كعبد الملك بن مروان لما خرج على ابن الزبير فقتله واستولى على البلاد وأهلها حتى بايعوا وطوعا وكرها ودعوا إماما أبدا يكي تشوى أنه بيان المال من نتكلم الناس بلك مغانا وكل من ثبتت إمامته دون دا shugabancin shi ya tabbata shugaba ne jagora ne haruman khuruja alai wa qitalu ya haramta a mai tawaye a yaƙe shi sawa wannan shugabancin da ya doka ta hanyoyi kamar haka wanda tabbatar ijmal musulmin alai duka al'ummar musulmi kowa ya yarda shugaba ne na kowa ana mai biyayya ya kama misalin imamata abu siddiq ta wuka sadiq kowa ijma'i na wasu ijma'i aka yi kowa zaɓe shi zama khalifa bayan tattaunawa aw bi ahad al-imam alladhi qablahu ilay ko ko shi khalifa da aka zaba wanda yake shugaba sai ce in na mutu bayan na ga jagora shi ma na kenan ya mace yayi aka ce yayi yarima na jiran gado shi yarima shi tunaran shi ga yarima na in na mutu ga wanda zai bana dole ya mutu kurin ba ba maganar zabe wani ya riman zaɓe kurban zaɓe ya abu wannan riman ya kawo misali kada abubakar la umar kamar da abubakar zai rasu ya ce in na mutu bayan na asa umar shi na khalifa da umar shi ba ba ba ba ba zai umar ba umar ba ibn khalifa ba kun da man abubakar ci shi zai zama abubakar ne aka da ba da na usman da na ali ba baya kenan shi abubakar tun da shi ya ce umar ne aw bil ijtihad hal hal wal aqd ko kuwa kokari ne tattaunawa ce aka ce Allah halwal aqad wanda suke mutanen kwarai jagororin al'umma din sai a ci a gari za a gari za a da tijawa masu hankali masu ilimi wanda su a ci sunna ma suke kulla suke warwarewa kada magana ce masu hudi a ji ya da manyan mutane mutanen na gari sai su haɗu ya ce wane kamata a zaɓa suna halwal aqad ya ce li'anna umar ja'al amr na mata shura bin sittata min sahaba da shi umar shi bai zabi ce gawa ne amma sai sa mutum shi da wannan su yi zaɓe su zaɓi mutum amma a cikin ɗan shi ɗan shi iya cikin shura amma bai cikin zara ba ɗana ɗan shi abdullahi bin umar iya cikin kwamiti amma ce ka a zaɓe shi cikin zaɓe ya ce ma me gidan umar ya ya ishe shi in ka yi bundi in ka yi shari ya ce dai a sa gidan mu ka ka- ka sa wani a gidana eh amma iya cikin abdullahi iya cikin zaɓa za su yi shawara wa ya kamata a sa shugaba ya ce haka aka yi shawara aka samu ittifaqi kan Usman bin Affan ya zama jagora ka kira hanya ta biyu imma ittifaqi ne aka yi imma hal jagororin al'umma sai zabe ko kuwa me aka ce halifa ya ce ga wani ne zai ba zai bayana aw bi qahrihi lin nas ko kurin wani ne kun taso kun yi mulki sai musulunci ko kuma an ce ka ji mulki ko ba ai yawa ai ai ce ka ba yi kuma kamata dan amma na yi ba to ya ka ji mulki kun yanzu suka zo kun suka juyin mulki kun suka amsa kasar ko komai a hannun kun suka koma kama kun suka kama kasar kirki komai kun ga shugaban sabu ko yanzu an kama president an kama hada kun shine shugaba an kare kaga in ta waye ne juyin juyin ya ne amma duk da haka dole a yarda shine yanzu ku talaka ka kwana kada kanku ku kuma bai yarda ku yan bi ne ku kan ku ce kuma ku ce a tada dan a tada bala'i kuma duk shine magana kenan ko da ƙari hau inda ya zama na samu mulki a ne shi to sai dangana kuma sai ya ci gaba sai ya ci gaba da tsare shari'ar Allah da bin dokokin Allah kuma ai aiki sabo ko da ƙari hau yace au bi qaririn nas ko rijal mutane hatta ad'anu lahu wa da'u imaman yace kai da kun yanda sa su kurun suka zo shiga imam suka shiga imam sabo ya ka Abdul Malik ibn Marwan Abdul Malik ibn Marwan zawai aka bannar da aka yi da dama shi ba cikin sabbai kuma shi a cikin jagorancin su a ƙarshe aka shi ablabin zubair sahabi ne na sama abu gaba na faru aihuwa abdina aka biki shin gillu aka tsire shi amma kasa waye ma mai zuwa kusan gawo shi waye mai zuwa kusan gawo shi aka san zuwa gawo shi hajjaji ƙarƙashin wannan daular bannar da aka yi ma shi ne kuma shugaba a lokacin nan da bannar da yawa dan zaka bannar abin ya da yawa amma dole duk su mutanen kwarai sahabbai saura da tabiya suka yi biyayya saboda ga abdullahi abdullahi bin umar ya cikin suka yi da da ban suka iya abu sahabi na abdullahi bijai ce mai tawaye ba ba mai daba abdullahi bin umar sa abdullahi bin abbas hatta wannan matsalar ta aka ta usain abdullahi bin umar abdullahi bin abbas suna makka lokacin da aka yi ɗan shi'a suka kira yi mai suka kira wani usain kufa za su ba shi goyon baya zaman jagora kamar cin uban shi na khalifa abdullahi ce ya ce abdullahi kaka ta kaka ta yi wannan abu kaza kaza cikin fitina wannan abdullahi ya yi da shi abdullahi bin abbas ya yi da shi kun da bala kaza ko ya huta dole suna yayi aka bisu bisu tawaye sai ayi tawaye bisu ma bomban tawaye shi da tawaye su ce kaka yi kaka yi tawaye bayan an tsire shi ba ma guzo inda yake abdullahi bin umar zo tsaya ce wani ce ya ce inda kai da ya kama mai ce inda ka tana lokacin da kama da haka tsame ka ba da kamar da abin da abin da abin da ya samu ya ne mai suka min banganu dai na Abdullahi bin Zubair lokacin da kai dai abu da ya wakana wanda kwarai sahabbai suna raye sun ga abin su gani suna da rai amma kuma jagororin kuma mai gune na ga Abdullahi bin Umar ne shigo masallaci a Damascus an sallar an iya gudun sallar ta makara shigo ya sallar ya gutawa lasar za ta yi a juma'a lasar ta yi in yi ce a zuwar kenan matsala za a samu sai kama zama na fila ce za ta tattala musu shi ina ya zuwar kashe zama na ya kai jira ya kai jira juma'a juma'a hal asita ba juma'a ba ba juma'a hal asita ko shugaba ne wani kusa ya shugaba zo da kawai da aka san ka a ce wani ya tawaye kashe ka zai sajjar kashe ka zai sajjar kashe ka zai an yi wani zaɓin da ba da yanzu ba abu da ake kun labari ne kan ci ba ga abin da aka yi ta wani ake na fitina wallahi gari ba baya an yi da yawa mai ƙari da yawa amma suka haƙuri ba su yi ba su wani sabon ba wanda ya tawaye ba sabon da ya tawaye bai da ba a cikinsu haka suka kyale su kuma Allah raba sarsu kuma wasu hikima Allah kullum abin annabi ta yana muhimmanci yan a wannan zamani wannan shagorin wannan mabannatan suna nan suna banna kuma amma addinin Allah ana jihadi ana komi ana cin garuruwa akwai shagora musulmi ba zuwa kama mai su ba duk abin da ake yi wajen bangaren wajen jagoranci musulunci ba shi muke ba kawai addini a kawo addini haka aka tafiya kuma ana tafiya kuma ana cin daula a wannan lokacin aka cana aka ci indiya wallahi shi na ce mugun hajjaji lokacin su tarihin hajjaji ya ce mabannaci cikin wanda ake cewa malamai su lance shi a kan banna da yawa addini amma kuma aikin dima addini iya da yawa hajjaj lokacin da aka buɗe irin su china su india akwai garin da aka je aka buga aka buga aka shiga garin daga ta suka ya ce aiko mishi filankin garin su je su kewaye garin sai aiko mishi garin filankin garin garin iya da mashi ya siri yanzu daga nan ya ba su filankin wani shiga garin kuma aka shiga garin kuma mutum ne mai hikima Allah ba shi ilimi bangaren addini bangaren filankin yaƙi yaƙi da bala'i ne wajen yaƙi amma haka suka bi shi iya ɓannan shi haka suka bi shi aka tsaye da addini aka yi sallah aka yi azumi aka yi jihadi da su irin yanzu ake ce a tara bala'i duk sa da rikice kowa ba da bala'i ka haka aka bin shi wanda ya kama ya kama kurin da kama ɗan tawaye ya kama ka ba daɗi gaskiya kullum abin da aka sa shari'a shi ne nashin salafiya ta bin salafu salih kullum ne akwai abu lalle a ra'ayinka matsala ce bin yadda ba amma ai kana da jagora an sa mu hanya manzo Allah ya sa mu hanya haka barin ba in da yanda labarin addini yake daɗi an kama sunna haka labarin duniya kuma sunna daɗi gare shi ya kuma wuta mata ka ajiye na addini yadda ka san matsalacin bangaren addini a bid'a ka bar hanya ta sunna haka bangaren rayuwa ta duniya ka bar ka bar su addini ka san matsala wallahi ba ka bacin matsala kuma ba ra'ayi ra'ayi ga ra'ayi ya shigo to na ka bai bai hudda ka wallahi ra'ayin ka bai hudda ka sai yake cewa kenan misalin Abdulmalik bin Marwan lamma kharaja ala bin Zubair faqatalahu bulun bin lokacin da ya tawaye ya bore ga Abdullah bin Zubair ya shugaba a Makka ya kashe shi suka kashe shi wastawla ala albilad wa ahliha yayi ya mulki kasa gaba daya ya gama duka da Shamkin da Hijaz kin ya gama bin Marwan hatta ba ya'uhu daw'an wa karha wa da'u imam suka mai dole suka mai baya sana so ba su so suka mai suna imam aminul mu'minin haka suka mai suna amma da kai da bala da kashe sai da kisa hadis abi قال أحمد في رواية العطار ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن بالله أن يبيت ولا يراه إماما بر كان أو فاجرا أحمد بن حنبل إمام السنة جماعة كنقول أحمد بن حنبل يكي تشوى ومن غلب عليهم بالسيف وان يزو لتقوبي يسا مرنجا إمام يكو wanda zai takobi takobi ko ko da jirage ya zo takobi ya ji mulki da kari sai ya samu mulki hatta sai ya zama khalifa shine shugaba aka mai sunmi amirul mu'minin aka mai sunna amirul mu'minina kaga da kari ne ko takobi zo gudan ki da kuma amma ce fala yahillu li ahadin yumin billahi an yabita la rawa imaman bai halitta ga wani mai imani da Allah ya ce ai wannan ba shugaba bane ba kai kwana da ga wata wai a'a ka bi gurin ka tai kuma aka ce inda masu yaƙi aka ce da alisun sun inda suka san alisun hakikin alisun jama'a bisu mulkin shawar suka ba bisu da gima bisu ba su jin mulki can kuma kuna ne ba ruwan su magana jin mulki ba su inda aƙida ce tana jama'a babu ba babu shi kuma akan addinin kan shi ne kurin ko da na wani fahimta ce akan ilimi akan da'awa akan da'awa kawa ba baka ɗauko abin da ƙarinka ahmad bin hanbal iya ɗarmi suna imam al-sunnah jama'a kuma wanda suka suka bi sashi kasan suka mai bala'i suka yi azabta da shi sun yi kalma ta kafirci don ta suka yi qur'ani makhluqun duk malamai sun yarda cewa kafirci ne wannan kalmar wanda suka jago Allah shi inda saban Allah ne ya kai saban ta kai kafirci ne ma amma gashi a darme a bashi kashi a bashi kashi da yawa malamai wani manyan malamai sanan sun su malamai na duniya wani wani ya jara ba ya kalma ya ce ya yarda da ashar mai lahiya ya kalma kafircin mashi ce a aka aice wallahi bai hudi su ce ba su mai bulala masu mai bulala ma su ce imam abin wannan zai gara magaran ka kai kalma ta yi kima maka wuta ya ce wallahi ina iya jimirin bulala sarki ma bada jimirin azaba Allah wallahi bana iya shi yasa ya samu suna imam suna jama'a ba da kuma ba an yi bala'udun sun tarihi malamai manya-manya sun kasa shi ya tsaya kurin ya rike wuta iyanan qur'ani gair makhluq qur'ani kalamun lahi ne wata fitina aka wata zamanin qur'ani kurin ba a ce mai maganar Allah ce qur'ani shi makhluq ne yace a kuma na wannan tsayawar da inda ya mai kauya da har za a samu abin zai kai tsayawar da ya doge ya sha kashi sha kashi haka Allah ya da aka shugaba wajen uku wannan zo ya shagoci shi wani shekara goma shekara biyar iya bai azaba an ware shi hatta kai gidan shi ma ci akan a gidan shi kashi kashi kashi ma gidan shi ka ɗauki karatu ba zo zai bai karatu a masallaci ba ka zo a ganka ma a gidan shi dabara he a cikin duhu da ka dan ka taho ya shekaru kan wani halin a gidan shi ba a zuwa sun hana a ji gidan shi a ji karatu balle zama tana ce bada an ta kai a kawo su a mai bulan tsaye a mai bulan bulala a sake shi ko a riyi shi shekaru haka ya cikin shekaru kulli na kaki da shi sun zo kuma yana gwamma talakawa yan gari ba wani wata suka zo suka zo talakawa suka gidan shi suka ce kai imam kun mu yi bore kai da kai da gwamma jama'a kun mu yi bore ya ce la la la ya ce bana sa jinin jama'a cikin hadari ya ce wallah baiwa ya ce bai iya wa ya ce baiwa sun yi da gwamma jama'a sun yi zuwa ina ka a zo a zanga a tara bala'i a zura jini ya ce ban ina gudun a zura jini mutum guda saboda ni ya ce kuma sada'a kwaro a dai aka nan kuma ya ci gaba da kiran shugaban amir tun da karanci wala magana magabata kwarai karatun su rayuwarsu akwai darasi kwarai ya ce kenan idan mutum wanda ya zo ya mallake ku da takobi ya zama khalifa to za ku mai da'a kaka ce aka wannan bai kamata ma samun ka kwan ɗaya da cewa kana ga wannan ai ba shugaba bane ba kuma ya ce wannan shugaban barran kana au fajira mai da'a ne ga Allah kuka samu shugaban naku ko mutumin banza ne fajiri ne kunan shugaba ne kai gabi kai talaka ne mabi ne kuran qal fil ghaya walau taghallaba kullu sultanin ala nahiya ka zamanina fa hukmuhu kal imam haji yace inda misali irin ne yanzu duniya ga tan ne ba ba da an waye gari halifa guda ne tun daga bangaren kace na bangaren na India ko China har zuwa cikin bangaren cikin faranshi rashin shugaba guda ne hukuncin sabi shi guda ne ke bada magana wai amiri shi ne amiri shi ke hudu shi ke yanke ta an waye gari ya ce sham daban shugabanta daban iraka daban an yi abubuwan masar daban ku dole kusa cikin dolin musulunci amma kowa ya ci kan kanshi wani kanci tarihin bude kudus na wannan sanadin ayubi a lokacin da ya zo kowanne sham daban iraka daban masar daban da hijaz wanda ya ce matakin farko da ya ɗauka ya ce sai an gama wannan baiwa a iya buɗe batul maqdis ya samu haɗin kan waɗannan dauloli kowa kuma musulmi ne kowa ne suna aminu munina dole da aka samu dole aka samu haɗin kan waɗannan dauloli da masar da ina aka haɗa to kuma aka samu bude kudus an su kenan to irin wannan kenan a samu shugaba a wani wuri ya ce wannan shugaba ne to kenan sai kenan sai mun kenan sai mun amince kenan za ka mutum za zanda mara ya ko yami to ko na gari wanda ya riga imamu ku shine shugaba sai ku sai ku sai ku in garin ku naku nahiyar ku ya mallake ya mara to ku talaka ku naku in bi talakawa halawar da mu yace kamar ce kamar ce kamar ce misali ce kamar ce a wannan a wannan zamanin kamar a wannan zamanin na mai kawo irin da garuwa suke a ciccire kasa kasa daban-daban Nijar daban da daban ba san ba daban Nijar daban waye daban a zaka kamar kamar kai kaida ce sai yake cewa wujubul wafa'i bi bai'at al khulafa al awwal fal awwal wa qatl al thani
shi malamin imamu da kubari shi magana da shugaba ya saba magana cewa qur'ani wannan shugaban shugaban da qur'ani makhluqun mai shi bai yarda da wannan fata wannan mai ta imamu ba in ya in ya yarda ya saka shi yau shi ne wai da ce amma dai bai yarda ba da shi magana yana nan dai akan shi talaka ne amma kuma magana wannan bai yarda a da mun wazai da tarama su ma su mun tarkam da ba idan ba magana ba a yi kashi misalin abu dole ne lalle shugaban ya kalma ta kahurci duk daga abin nan amma bai sa ba shi ya ce ya tawaye amma ya ƙi yarda ba ba gaskiya ba abin da hudu rashin haka ya kai ba gaskiya ba ba don makakunan abin har daga ba Allah ka kuma shugaban da gane kenan bai mai biyayya ba akan abin da Allah ya faɗa a idan ma wannan wata tashi bai kan wannan wani ta soma mai inda da biyayya an an bashi kashi amma ta soma ka wannan magana bai biyayya ba inda biyayya ya bashi kashi amma kana ba ma wurin da bai magana ba tunda rashin biyayya ka kashi aka dame shi bai kamata aka magana mu wani auren يجي وجوب الوفاء ببيئة الخلفاء الأول فالأول وقتل الثاني واجب شكا بيعة دكما خليفة نهركو نبيو ما نوانا يازو إذا كان متم مبايع هي النبي يزوك ستوريش to hukumin tawaye ma hukumin da magana kenan kenan na biyu in ya zo ana wani shugaba ka wani biyu ya zo kakku ba shi dama kakku ba ci a yi biyu kai ba a biyu a musulunci ku zo kai ko ya wani ya zo a haifu zaɓa ɗaya ɗaya ne na ko wanda ya zo kawai wani zai ce ya zo shi ya zama na biyu a cikin ba na biyu shugaban farko ya kira kuma ka gama da wannan wanda ya zo zai yaƙe shi ya ce an abi horata radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wasallam kala كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعد وستكون خلفاء فتكثر قالوا فما تأمرنا قال فو بيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم رواه بخاري مسلم يقول أبو راكي تشوى النبي صلى الله عليه وسلم يأتي banu isra'il asalin al'amarinsu ta susun anbiya mai siyasa daga nan siyasa kenan annabawa suke jagoranta su shin siyasa asalin jagoranci ne yana ake kafiya jagorancin al'umma shi kalmar siyasa kalmar ta larabci siyasa eh jagorantar al'umma shi siyasa eh jagorantar al'umma yace annabawa ke jagoranta su lamarin su kullama halaka nabiyun khalafahu nabiyun lokacin wani annabi ya zo in ya mutu Allah ka da wani annabi yanzu muka kashin a taura annabi wani makaiko da yawa lokacin da wani annabi ya zo sai wani annabi ya ci wurin shi ta amma lamarin wa innahu la nabi ya ba'di ni ba na ba annabi kama ba musa annaba nawa kai suna da yawa ya ce ni ba ba annabi ba na don haka wasu ta kunu kulafa'un fa takasur za a samu khalifofi da yawa za su yawa iri kenan kenan kenan kuma samu su wancan annaba ne mu kuma babu annabawa kenan za a samu halin biyu ba sai wa wanda kenan komi za a gani suka ce fa ma ta'amuruna to rasul la wani umarni ka mana sai ce fu mana aufu ku cika bai'atul awwal fal awwal wannan yazo kuma da wannan yazo kuma da wa tu muhaqqahum ku ba su haƙƙinsu na shugabanni na kugo ita fa inna Allah sa'idum amma sta'ahum Allah zai musu tambaya kan jagorancin da ya basu sun yi da'a sun yi adalci sai adalci ba ku bar abin kenan a hannun Allah Allah shi zai hukunci da su daga ne kamata mu tsaya الله كيف تتنفع إن شاء الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته